أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب أعطيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي بذريتي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملك يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين
وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة قرى ظاهرة وقدرنا فيها سير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين هي منتهى آية الله سبحانه وتعالى yake cewa duk wanda ya kafurta da ni'imar Allah to fa abin da zai same shi shine canza wannan ni'ima da ni'ima ya shiga cikin wahala da rububi to yana daga cikin ni'ima da Allah ya baiwa mutanen garin Saba mutanen kokon mutanen ya'yan Saba saboda Saba dan an ce wani lokaci an ce mutum ne shine uban Larabawa daga shi aka samu su kahkan da ya'ruf da ariba wanda su ne suka rarrabu kamar yadda ya zo a hadisi yake da ya'ya guda goma suka rarrabu waɗansu suka je madina waɗansu suka je tihama waɗansu suka je sham waɗansu suka je iraq waɗansu suka saura a nan yaman waɗansu kuma suka waƙe وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها ai muka sanya musu su mutanen ƴaƴan saba su mutanen yamanawa yana daga cikin niman da muka ba su muka sanya tsakanin su da garin sham ita ce kuran da barakna haula garin sham shine wa garin da Allah yake cewa koyi shi barakna haula barakna fiha ita ce Syria da Lebanon da kuma wani sashi na Jordan da Palestine. Wannan su ne al-Mubar ko kuma al-Tayy. Zalaha shine Allah yake cewa da anna bainahum muka sanya tafiyar da suke daga daga garinsu har zuwa daga Ma'rab har su tafi Syria ko su je sham mun ajiye musu wa bainal lati wa bainal qura allati barakna biha quran zahira muka sanya musu garuruka garuruka garuruka garuruka garuruka kowane gari kuma akwai 'ya'yan, akwai ni'ima akwai ruwa akwai abinci komai ne haka aka sanya musu gari gari gari tsakanin ma'arab zuwa sham aka ce akwai gari ya kai dubu hudu da wani abu saboda kar su sha wahala duk inda suka tashi da safe inda za su yi ni gari ne inda za su kwana kuma inda da dare suka su tafi inda za su kwana gari ne haka Allah ya sanya musu gari gari gari ko da gari za su tashi ba wahala ba za su dau kuduri ba ba za su dau ruwa ba ba za su dau abinci ba ba za su ɗau komai ba haka suke tafiya ni'ima cikin ni'ima ni'ima cikin ni'ima haka Allah sanya ya ba su ni'ima waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddamna biha sayra muka ce musu siru biha layaliya wa ayyaman aminin ku tafi a ciki dare da rana duka hankalinku a kwance ba ka fargaban kuraye ba kwa fargaban ‘yan fashi, ba kwa fargaban kowa wani abin da zai cuce ku gari gashi garuruka, kowane mun wadata kowane gari da abinci, da ruwa, da aminci, hakan nan ku ta tafiya a cikin ni'iman Ubangijinku. Na'am.
فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسنا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور
فقالوا da suka ga Allah ba su wannan nema suna cikin ku duba dai mamaki dan adam da dadi ya masa yawa sai ya ce Allah kashe ni da daɗi ya yi musu yawa ga shi komai aka yalwata su da shi ga abinci ga ruwa ga aminci ga makwanci ga komai ga shi suna tafiya a cikin inuwa daga ma'arab har yaman ba wani gari ba sahara ba komai banda ni'ima cikin ni'ima ni'ima cikin ni'ima da suka ga ni'ima yayi musu yawa fa qalu sai suka ce rabbana ya ubangiji ba'i baina asfarina wannan tafiyar da muke ba ma jin dadin sa ka sanya nisa tsakanin garin da zamu fita da wanda zamu kwana sa nisa a tsakanin kar ka haje garuruka kusa kusa muna hutawa din nan a'a sanya gari masu nisa ya zama ba abinci tsakanin ba ruwa ba komai mu shiga wahala bayan bainana baina asfarina suka ce ka sanya tsakanin mu da abinci da ruwa da wanda za mu kwana nisa sai mun tafi sosai mun hau abun hawa mun sha wahala mun nemi ruwa mun nemi abinci tukunna mu samu ka sanya duk itatuwa da ni'imomin da suke hanyar na duk su zama babu saboda me wai girman kai ai yanzu ba a gane talaka da mai kudi duk suna tafiya tare kowa gani ko ina abinci to in aka sa su cikin wahala kaga mai mai kudi zai nemi abinci dan yayi guzuri ya nemi ruwa dan yayi guzuri zai nemi abun hawa domin ya hawo ya huta to kaga talaka ko ba zai samu wannan walwala ba domin haka suna ta su yi depression ɗin kansu ma'ana su raba tsakaninsu da talakawa su san suna son su murguna wa bayan Allah shi kenan sai suka roƙi Allah suka yi suka ce ba masa wannan neman ta kai yawa kamar yadda yahuda suka ce annabi isa cewa suka ce kai isa suka ce annabi kusa lan nasbiru ala ta'amin wahid fa dole na rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min وقلها وكسائها وقومها وألسها وبسلها بالله يقول أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير سنن سنة من وسلوى من وسلوى شكرا على ذلك ألا أنا بس أبو سعدنا المن والسلوى المن وني أبو ني كمان زما إن إن سابيا جاي لازم ميك هنو ساكا kamar masu roƙo sai ka ga man ya zo ya sauka ɗin ɗan suka lashe ba su ba ishirwa ɗan suka lashe wannan sai su sanya hannunsu kuma sai ɗan shila gashashe kuma ya sauko kun san ɗan shila ne ba ku san ɗan shila ba ina wanda ya san ɗan shila yani ɗan ɗan ɗan tattabara tattabara ƙarami wanda yake ci har da ƙashinsa don laushi da sunansa a hausance ɗan shila ake kira. To sai a sauko musu da ɗan shila, shi ne salwa. Su cinye babu yunwa ba sa komai shekara arba'in sai suka ce kai musa. Ahe? Mun gaji da abinci ɗaya, wani wula na rabbaka, yau ku bijira na min matan bitul azu. Kuma ba za su nemi abin kirki ba, suka ce yukhzi la bima tubitu al min baqliha wa qumiha wa wa ha wa kisaiha wa qumiha wa adasiha wa basaliha duk abubuwan shi ban bazani ba al-baql kunza bukul a wannan me yake da suna baql kulli yalo a a a baql shine wannan me yake wannan kabeji kabeji da gurri a da yado shine bukul ana kiran shi bakul ana kiran shi bakul ya dan da ce masu ruwa ruwa sannan suka nemi me wace sa'iha shine gurri suka nemi wannan kukumba gurri kafa kukumba ba gurri wannan da muka sani ba gulli yana cikin bukul wannan kukumba irin dogon nan to wannan shine kisa sannan suka nemi kumiha suka nemi wake wa adasi hada gangala gulgiya وبصلها da kuma albasa da da tafarnuwa kaji shi mai banza ana kuma dan adam da so yana son wahala ba kai da aka ana baka dan kila da kuma zuma kana lasa ka ci ka kwanta ba rikici ba tsari ba kaci ba wahala shekara 40 sai bulbul kake zama sai ka ce wai wayannan abubuwa ya ishe ka abincin aljanna Allah ka sheni ke shine shine annabi Musa ya ga Allah ya ce ga mutum kun da wanda ba mai sarki ne ah bi misra fa inda lakum ma sa'altu ku shiga kowane irin kauye ku fada kowane irin kauye wannan abun aya ko da akwai ba sai ku jawo wahala ba ku shiga kowane na kowane kauye ku shiga za ku samu kuma da aka ce su shiga gari kuma su kai girman kai udkhulu baba sujada wa qulu hitta ku shiga kuna masu muna masu neman gabara kuna astaghfirullah hitta ai Allah ka yaje mana ka yaje mana sai suka girma kai suka ce kai dala Musa ka fitan harshen ka ba kariya kira mai dauraren harshe kawai ba hitta ake ta ba hinta hinta Musa ya ce ba hinta ba na ta hinta an gama ba ki bane hinta tabi da shine da suka shiga suka ga shirge shiga mutane kawun jabbare na suka gudo suka ce yana biya kawun jabbare na nan da dukara kuma da mun biya da haka da wala ku ka faka shi ina ha mun kai to su ma wannan da suka ga ni'ima ta yi musu yawa Allah ya sanya tsakanin tafiya da suke yi daga tafiyar ba wata hudu ba daga ma'arab zuwa sham tafiyan wata hudu Allah ya sanya musu a tsawon wata hudun nan ba sa sayan abinci ba sa sayan ruwa ba sa hawa abun hawa saboda kusa-kusa ne daga sun fita da dangalin na cikin inuwa kamar suna hira haka za su tafi kamar garurukan dubu hudu da wani kamar kana cikin ni'ima misali a ce ka fita daga nan za ka je a police headquarter za ka nemi abun hawa ne ai ba za ka nemi ba daga police headquarter zuwa bulunkutu daga bulunkutu zuwa a iyakon jelsin daga iyakon jelsin zuwa iyakon abinan na sojoji daga can zuwa tashin joni daga can kaga wannan tsakanin baka neman abin hawa ba wahala saboda a cikin inuwa kuma ga ga abinci ga ruwa ga inuwa ga komai Allah ya sanya musu garuruka guda dubu hudu da wani abu a tsakani inda suka yi ni ba nan za su kwana ba inda suka kwana ba nan suke yi ne ba amma da suka ga wannan ni'ima ta yi musu yawa Allah roƙon Allah sai suka ce wa qalu fa qalu rabbana ya ubangiji mu ba'id nisantar baina asfali da tsakanin tafiyar ma'ana ka sanya garuruka suna da nisa ya zama kuma ba ruwa ba abinci sahara duk itatuwan nan kashe su mu mu tafi cikin wahala talakawa su daina zuwa mu ne kaje mu je mu yi kasuwanci mu taro kuɗi mu amma yanzu kowa yana samun kasuwa ba za mu da ɗan kasuwa da mu ba su kenan manyan ɗan ɗan kasuwa ba za su ƙanana suna tasowa da ba su ga ƙanana za su taso sai su danna su su karya sai su ba su wani kaya mara tashi sai su ce ku zo zan ba za mu ba ku kaya mai alha sun san kayan baya tashi sai su ba su sai su karkarya su su ba su lokaci gunduwa kuma su kawo ba su kwace kayan ta gani sun kariya to haka su ma masu kudin su suka ce dama mala ko yaushe almala su ne musulmi mutane da suka ƙoshi ƙalar mala a min kawo da kuɗi ko yaushe mala a mala na cikakku masu cimbi sun yi sun yi wasu ya mutu banda rikici ba wanda suke banda bakin ciki banda wahala su sa mutane wahala ba abinda suke tunani duk tunaninsu a kafirin mujirmiha dama manya-manyan yan kulle-kulle ke da su ne kalar mala ko shi sun cika cimbinsu su ne a nan kamar a nan shuwana mu suna ce musu kawalimi su ne masu yawan masu yawan shanu ko a nan yanzu kawalimi su ne da sauran shuwanan saboda sun fi su kuɗi sun fi su arziki sun fi su manya-manyan tafi saboda su a ƙoshe suke sauran kuma ba a ƙoshe suke ba sauran suna nan yan ciwo ne da dan abubuwa haka to haka koyaushe almal'a za ka same su haka ko a wajen kano za ka za ka samu badoyi koyaushe yare da sauran kanoni din suna ci ai kanoni ba su da komai ai matsiyata ne suna yawo a cikin birni sai neman inuwa ba sa son komai ba su da komai haka za ka samu a cikin kullo za ka ga abore shi ne mai dukiya yana da manya-manyan shanu za ka ga kula ta haka din kawai da akuyoyin sai ana yawo bayan da komai dan siriri za ka ga ba jauro a cikin jauro sai a cikin masu afori za ka samu ba haka koyaushe za ka ga masu kuɗi ba za son su sa su daidaita kansu da mutane suna son su ga su sun bambanto to shine su sashi na daga cikinsu ba ƙalu sai suka ce rabbana ya ubangijinmu ba'id baina asfalina sanya tafiyar mutum ta yi nisa sai mai mai guzurin ruwa, mai guzurin abinci, mai abin hawa ne kawai zai iya tafiya, ka sanya mu haka, ba yi bai na nawa bai na asifari na. Wa zalamun an kusa mu, shi ne Allah ya ce suna masu zaluntan an kusa layukansu, suna masu zaluntan kansu, suka fitar da kansu daga wannan nema. Faja'annahum a hadisa, sai muka sanya suka zama abun magana da sauran mutane. Mutane suna ta kai ai mutanen ma'ar mutanen sama ya'yan sama da kafa ga su kaza kaza ga shi ni mai yanzu da a haɗe kansu suna waje sai dai ana ana ana ana ana bidirin kowa ya zama irin su ba wanda yake kowa yana so ya zama suna ba mutane sha'awa amma yanzu da shi sun wawatu ba sa nan sun zama abun labari ko idan an zo da ba da labarin su ba abin da ake yi saboda irin wahala da suka nemo a kansu wa mazaqnahum Allah yake sai muka tarwata su kullum mazaqin tarwata wa sosai muka tarwata su tarwata sau suka zama shine wata gir nan kanu suka ta su daga yaman suke irin su ne aka turo su aka wawwata su wayan su suka zo suka wuce wayan su suka zo daga baya ga sunan da yawa da yawa ga kanu suna ta daga yaman suke kare kare suna ta daga yaman suke bizum suna ta daga yaman suke zai yi su ne sai da Allah ya ce wa mazzaknahum kullu mumazzakin ai mun mun mun mun watsar da su watsarwa ga baki daya suka zama ba su da waje daya sai tafiya sai tafiya ba su ce bai bai na asfari na ba ba su suka nemi tafiyar da yi nisa ba shi da Allah ya ce ba tafiya mai nisa kuke zo ba ku yi ta tafiya aka hada su da wahalar tafiya suka yi ta tafiya shine zaka same su ko yanzu haka zaka same su ba sa zama a waje ɗaya ko yace za ka sami su ruhan ma'ana in sun zauna gari ba za su dade ba sai su tashi tafi wani gari in sun zauna gari in sun ga garin ya cika su tashi su wuce gaba haka za ka same su sun wawwatsu ba sa zama a waje ɗaya shine Allah ke cewa muka watsar da su wa masaknahum kullu masakin inna fi zalika haqiqa yin haka din nan da ayatin ya zama abin koyi ya zama abin tunani ya zama abin hankalta da kulle sabbarin da duk mai haƙuri da ni'imar da Allah ba shi idan Allah ba ka ni'ima ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka rike wannan ni'ima in Allah bai ba ka ni'ima ba ka yi haƙuri in Allah kaddara ma abu ka yi haƙuri dama abu uku dole sai da haƙuri in ba ka da haƙuri ba za ka yi wa Allah biyayya ba in ba ka da haƙuri ba za ka bar sabon Allah ba in ba ka da haƙuri ba za ka iya jurewa ƙaddarar Allah ba. Dole kafin ka samu haƙuri shi ne zai ba ka jure din Allah sai shi ne zai ba ka jajircewa wajen barin sabon Allah shi ne zai ba ka haƙuri wajen yarda da ƙaddarar Allah subhanahu wa ta'ala ka yarda da abin da Allah ya ƙaddara. Wannan abu duka guda uku, an ba ka yi haƙuri ba, ba za ka same su ba. Hakan nan, in dai kai haƙuri, to za ka zama kulla sabarin shakur, duk mai haƙuri yana gode wa Allah. A mai haƙuri, in kuɗi ne ya samu, in nima ne ya samu, in dai hada da haƙuri, ya hada da sabon, ya sai kaga ya gode wa Allah yana ganin kuɗinsa kyautata mutane baya ƙara son ka kuɗi, kyautata mutane ba talauci ba ne, kyautata mutane ba kaskanci bane za ka ga yana kyautata mutane yana baiwa mutane ba ruwansa duk abin da Allah ya baki yana kawo ‘yan uwansa a ciki ‘yan uwansa ‘yan adam suna tare da shi wajen cin wannan ni'ima ya kyautata musu kama inda Allah ya kyautata masa fasin kama asallallahu ilai wala tabda wala tabdi fil ardi fasada ai da madan adam idan Allah ya kyautata ma to ka kyautata kar ka zama kana neman fasadi a doron ƙasa ka zama karuna ka ce inna ma utitu ala ilmin indi ai da ma wannan kuɗi na samu iya business ɗina ne iya business ɗina ne yanzu haka yawanci masu kuɗi suke faɗa suna ganin iya kasuwancin su ne ya ba su miliyoyin kuɗi wanda ba iyaka ba su san cewa wannan kuɗin na Allah ne ba kuma a kiyaye ku ba nasu bane Allah duk lokacin da ya ga dama zai karba ya sa Allah yake cewa ku ba da kuɗin nan fa da muka ba ku ajiya wa atuhu min malin lahi allati aqakum ku ba su daga kuɗin nan da Allah ya ba ku a wani wani yana cewa ku cire ba kuɗin nan da muka sanya ku wakilansa rabbikum mimma ja'alnakum mustaqlifina fi ba kuɗin ku bane malullahi ne kuma ibadullahi ne ku ba wa ibadullahi an ba ku kudin nan domin haka sai an ba ka kudi ka cire ka bayar shi yasa ya zo a cikin hadisi kudusi hadisi ne sahih Allah ya cewa al aghniyau qalai wal fuqara'u iyadi fa in bakhila al qala'u ala al iyadi azabtuhum fala ubali idan mawadata wakilai ne a doron kasa hakan nan marasa shi talakawa kuma iyalina ne idan ko wakilaina suka yi wa iyalaina rowa hakika zan azabta su ba ruwana zan zan sa su danda da kudan su wannan kuma abu ne da hankali zai dauka ka dauka kai kanka kace kai mai kudi ne kana da dan gida wakilinka wanda yake lura da gidanka ta yarda da shi yana lura da dukiyarka shi yake jujuya sai za ka tafiya sai ka sa dukiyarka a hannunsa kace ga iyali na kudin makaranta ka biya in wani abu bukatar suke da shi ka biya abinci ya kare ka so idan ba su da ruwa ka nemo musu idan ba su da lafiya ka kai su asibiti ka nemo magani kai duk ka lissafa masa yayi musu yayi musu wannan dan wai tsananin shi fa dan sai ko kuma dan shi ne dan tsubulbula da kaje ka dawo sai ka samu iyalinka wani ba lafiya wani da yunwa wani da tsohon riga wani da sunan kan yake faruwa ne wane me haka ya kawo maka kudi ga sunan tuni ai mun sayar da kaza mun samu riba dubu kaza mun samu dubu kaza mun samu dubu kaza mun samu miliyan kaza to me kai inda mutum kirki zai ce to aikin banza me kai hajjala ka tuta daga yau na sauke ka dauki alhaji mai naima ka duba iyali wannan bala wannan da yunwa wannan gidansa a yaki wannan dukiyar dawa nake ne to Allah ya saukar da dukiyar kasa dan waye dan bayin sa ya saukar amma inda Allah zai ba kowa da kowa dukiyar ya sauke nan da hauka kai yawa da hauka za ta yawa a doron kasa da hauka za ta zo sai ba karami ba kaza Allah sai ya ba mutane daidai ku saboda ya zama al'amari ya yi an samu balance an samu balance an samu mizan Allah ta tabau fil mizan dole ne haka in ba kama Allah zai wanda duke ya saukar zai ya babu mutunta a mashirin zai zama haka ya ga muna Qur'ani law basata Allahu rizqan li ibadihi labagaw fil ardh law basata Allahu rizqan li ibadihi labagaw da ya buɗe kowa ya yi dukiyar kowa ya zama kuɗi wallahi da a to me amfanin dukiyar banda kowa ya ta rikici me yin amfaninsa waye zai yi maka gida waye zai kera maka bauta waye zai zama direba waye zai zama ma abinci waye zai ma tukunya waye zai ma riga waye zai dinka maka riga sai da kowa mai kuɗi ne lau basatallahu rizqa li ibadihi la bagaw fil ardh domin haka ne yunazil bi qadari ma yasha qadir aha yana saukar da shi bi qadar ya da kuwa mutane ana bawa saboda me a samu balance li yatafi da ba'dukum ba'da sukriya saboda sashi su yi amfani da sashi sashi su yi amfani da sashi in ba haka ba Allah ba wai bai da shi yasa kudin kasa Allah ya ce a raba su equal distribution ba zalunci a ciki ya zama equal distribution kudin kasa kudin kasa dole ya zama daidai kowa ya samu daidai kudin da za ka samu akwai kudin da ake ba ake raba su ba daidai ba wanda aka yi yaƙi misali kudin da aka yi wahala aka samu kamar wanda an sayar da rai aka je yaƙi aka samu to ana ba wa kowa dangin gurgudun irin takwabinsa ana ba wa wanda yake kan doki da takwabi shiya biyu wanda yake ƙasa ana ba shi shiya ɗaya wanda kuma ba su da ma takwabi za a haɗa su in group a ce lil fuqara'i muhajirin da menene lil fuqara'i wal masakin wal ami a haɗa su ma a ba su wannan kumsuhu lillahi wa rasuli wa lil qurba wal yatama wal masakin him sai a zuba musu wannan amma saura amma an kudi ne na ƙasa kudin da Allah ya kawo a ƙasa fai sunansa sunan ana kiran shi fai ma'ana Allah ma afa Allahu ala rasulihi ما أفاء الله على رسوله وما أوجبتم عليه من خير ولا رقاب فما أوجبتم عليه من خير ولا رقاب فإن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى والناس بينه فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل wannan din ko da kowa a raba shi a sa annabi da iyalansa ni rasul wani zin ko wani ya kama masa marayu a sa wani masaki maskinai a sa ɗan ƙasa bukara wa bil sabil wanda bu samu wajen zama ba yan yan yan gudun hijira duk a sa su a ciki duk ayyukan da suke mutunta su domin me likai la ya kula dole tabbaina adriyaki saboda ba so kudin kasa ko shi ana circulating nashi a tsakanin kawai wani sakin wani sakin ne kawai yake yake tafiya da kudin kasa ba so wannan ba so ya zama kudin kasa yana yana yana sakin kamar da ake cewa jari hujja hakan shine capitalism eh siyasa tsarin capitalism bai dace da dan adam ba tsarin kuma socialism bai dace da dan adam ba sashi tsari kuma na na gurguzu shi ma bai tsari bai dace da dan adam ba tsarin da ya dace da dan adam shine tsarin musulunci kudi a ƙasa kudin ƙasa ne na jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa annasu shuraka'u fi salasa yan kasa abu uku na duk yan kasa ne abu uku ba wani mai nashi kasa lai na kwada kwada itace ma'ana energy annar na kwada kwada alma ruwa na kwada kwada kawai su daina su ji ruwa nasu ne a yaushe ruwa zai zama naka idan ruwan yana nisa ka kawo wani ala ka tona rijiya ne aka sa bohol ne kana fitowa da shi fa an yarda ka siyar saboda wahalar nan naka kasa yaushe za ka ce wannan naka idan akwai itatuwa kana noma wannan kasar kai da iyalanka kuna noma kuna cire abincin ku fa sani amma irin a zuwa ce wai gabar kawai kasa ba naku ba a cewa daga nan ai waje kaza an gabar tuka kan mu kan kare ya so da kasa a cikin mai da sai innal hamda lillahi Allah ba yawan da yake ya ba wani kasa innal hamda lillah yuri so ha mana sha bil ibadi alhamdulillah hakan nan energy wuta ba na kuwa bane na Allah ne النار الذي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون wannan wuta da kuke gani ku kuka tsoro da itatuwarka ko ko mu ne muka tsoro da ita in ji Allah tunda Allah ne ya tsoro da ita to na bayin Allah ne duka yaushe za ka sayar da ita ke in ka ne ni ka ci ka tani ka ji kai sa karfin ka kaci da gumin ka rau rau ka zare ka bare ka daure ka kawo to sayar wannan yanzu wahalan da ne ka sayar wannan jina la yakiduna illa juhudahu la yakiduna illa juhudahu wannan juhud din ka ne alladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'a al-muhsinin to wannan ayar da noma ka siya garma ne ka siya turanta ne ka siya menene ne ka noma abdullahi kai mabawan Allah ne turantar nan kudi ne a kansu iri kudi ne a kansu buhuna kudi ne a kansu ma'aikata kudi ya ce biyar an yarda wannan ka zuba buhu ka sa a kilo ka je ka siya an yarda saboda inda an bari an ce kasar Allah ne kawai wai su ba za su yi komai ba asabul arda wa amaruha dama Allah ya halice mu a doron kasa sashin mu yusiruna al-ard sashin mu yabnuna al-ard sashin mu za su nome kasa sashin mu su gina kasa to wannan hanyar da ka fito da wa anzalna al-hadid fihi ba'dun shadid wa manafi'un lin-nas bala ka bane na Allah ne Allah ne ya kawo kalamuna amma an ka fito da shi ka je ka sha wahala ka fito ka kira mota ka sayar ka kira jirgin sama sayar ka kira jirgin kasa sayar ka kira keke sayar ka kira babur sayar ka kira bindiga sayar ka kira duk abin da ka kera wanda juhudin ka ne ka sayar an yarda ka sayar amma ba wai ka zo ka samu wani an zama yanin waje akwai karfi a ƙasa ka kawai za ka nina kakan ka kakan ka zo kwanan karfi ne daga sama Allah ya ce wa an zanna hadida Allah ya saukar da ita fihi ba su shadidu wa malafi'un linnas ba kai ne ka saukar da shi ba babu da kai ka saukar da shi ruwa ba kai ne ka kawo shi ba Allah ya saukar da shi ko kai ne ka saukar da shi Allah ya saukar da shi dan me za ka ce na ka je gonar kakanka a kada nan kana wahala akai kaje kai dam ha ko kuma a daji ruwan yana tafiya kurururu kai ka zo ka yi dam kai lami ruwan yana cike ciki to sai ka ga kofa saboda wannan wahala mai shanu ya zo ya biya ya sha mai akuya ya zo ya biya ya sha mai sha mai ya biya ya sha wannan an yarda ka siyar saboda wahalar da ka sha amma ba ruwan da Allah sauka yana gudu a sama ka zo ka yi banza mai banza ka ce wai ruwan ka ne ruwan ka ko mutane ka kai saka fitar da mai ruwan sama mai ruwan da Allah fito da shi a cikin doron ƙasa wannan duk da Allah ne inda muna bin tsarin musulunci wallahi ba za shi ga wahala ba za shi ga wahala ko kudin ka da kake gadara naka ne musulunci ba bai yarda kai extravagancy da kudin ka ba a ba kai ba wala tubazziru tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura shi yasa a cikin fiqhu da nani da tambiku na mazahib duka akwai babul hajj akwai za kanyewa in aka ga mai kudi yana yin barnan kudi za ka yi kudin nan a sama sarki shugaba zai sa kanyi a wannan kudi don kawai kana da kudi kaji kasiya motoci kai musulmi kai kaji motar miliyan hamsin miliyan ɗari miliyan ɗari biyu miliyan ɗari uku miliyan dubu kashi jirgin sama kashi wai sun suna nan talakawa makwabtan da ne ba sa cin abinci ba su samu ruwan sha mai kyau ba ba su samu gidan da zai kiyaye su daga zafin rana da hadari da koma da iska ba ya kai za ka daga gina gida ta mu nuna ma la ta kununa ka dinga gidaje manya manya wa tattafizuna al-masani' وتتخذون المصالح kuna yin manyan manyan gidaje kawai ku bari ba za ku yi shiga ciki ba an kashe miliyoyi a cikin gidan nan me amfanin sa makwabcin ka yana nan yana kwance gidan bukka na ƙasa idan damuna ta yi bai san ina zai shiga ba gefen wajen kwanciyar sama ruwa yana daga idan damuna ta yi gidansa ya cika da ruwa ba wajen kura wuta balle sai abinci idan damuna ta yi da halin da suke ciki to me amfanin sa wannan duka musulunci bai yarda da wannan tsari ba musulunci ya yarda kamar da ki abu amma ka kyautata ka kyautata kanka fahsin kama ahsanallahu ilayk ka kyautata kamar wala tabghi fil ardi fasada kada ka nemi kai barna a doron ƙasa ka rike girman kai kana cewa inna ma utitu ala ilmin indi ai ni ni ne na nemi abu da na sha wahala na ni iya fitina tina ne a a ahsin kama ahsanallahu ilayk Allah shine ya baka Allah budi ne na Allah duk neman ka akwai da kuka shiga kasuwa tare har yanzu teburin sa bai cika ba kai kana da kamfani ko babu kun fara kasuwa tare da shi kun fara direbanci tare da shi kai kana da teburuka kana da tifofi kana da mass transit manya-manya shi har yanzu direban sa na da yana da yana fama da tsohon tifa ko ba samu to ashe kenan ba zafin nema bane ya baka inda zafin nema ne ai wannan tare kuka ba yaya shi bai samu ba kai ka samu Allah ne ya baka Allah ne ya buɗe maka Allah ne ya kaddara ya baka domin haka fasin kama sallallahu alaihi Allah ne ya kyautata ya baka to domin haka ana so ka kyautata wa kanka ka kyautata wa jama'arka ka kyautata wa kasarka ka kyautata wa bayin Allah ka baki daya kamar idan Allah ya kyautata maka to in baka zama haka ba to baka gode Allah ba sai sai ya kullu abdi sai ya zama ne likulli sabarin shakur in ba haka ba gashi nan wannan abin ya same su sun zama gashi nan gashi na bali ne a garinsu suna da jannatin ya ji da mini wa an shimal gashi nan suna da abinci mai daɗi yayin gaje suka fa'aradu suka suka yi wa Allah butuli Allah ya take musu da lambu amma lambu na itatuwan banza wajen zo itatuwan lemon tsami in na lemon ne wadansu kuma sidir akwai irin kujejar itacen nan mara amfani mai kaya ga shi ne shi ba inuwa gare shi ba shi ba komai ba a sabara wayansu sabara ne wadansu tumfafiya ne wadansu ga su nan itatuwa ne marasa amfani to aka zo kuma wajen tafiyar su aka sanya musu tafiyar su din bai na asfari aka sa su nema amma wannan ba suka ce qalu rabbana ba'id bainana wa baina ba'id baina asfarina ai ya ubangiji ka nisa ta zaka kawo domin su nuna su munguna mara sashi kan su taimaka masu shi wannan shine abin da ba mara sashi idan ya zo ya tambaye ka a hali ɗaya ne in baka bashi ba Allah zai saurara maka a hali ɗaya mutumin da bai da shi in ya zo ya tambaye ka a hali ɗaya in baka bashi ba Allah zai yaje maka zai saurara maka amma an ba wannan halin ba wallahi Allah ba zai saurara maka sai ka tuba sai ka nemo ka bashi dan ba haka ba a hali daya shine mai a yanzu dun baka da shi amma kana kudayin Allah zai baka fa in ma tu'ridanna anhum ibtigaa rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura fa qul lahum qawlan maysura in ma to ridan an ittiba rahmatin min rabbik tarjuha fa qul lahu qawlan eh maysura in malaki ya zo ya tambaye ka in baka bashi ba ka ce yi hakuri kaza kaza to fa baka da shi yanzu nan kana wadayi Allah zai baka a gaba ka sa tsammani to maza ka ga musu magana mai daɗi ta fadi qawlan maysura kace yi hakuri yanzu din ban da shi amma insha Allah in Allah ya kawo naka ne zan baka to Allah yana kawo ka ne shi za ka fara nema ba ka ce tun da ya tafi aiki kenan a shi wannan da ya nema da fari sai ka neme shi ka ce ga shi Allah ya kawo kai ya kuma ka zo tun ban da shi ai shi yana zaton kana da shi ne ko ba haka ba to ka ga mutum ba ka da shi ai ba wani abun mamaki ba ne amma me na turbi ke fuska ko kuma kana da shi kai kibawa kace wai aba jiya mun ba ku yau ba mu ne kai ni ne kullun zaba kai da kullun kake neman Allah ya baka kai Allah in yana baka kullun baka kaki ne kullun ba fita kake kana nema kullun kana ce Allah ba duba ba duba ne ba ka zama babban maroki kai shi shi kadai ne ba za roke ka amma kai kai kadan ma ka kasa kai hakuri ka nemi malami ka nemi alaramma ka nemi albakirai ka nemi shehi ka nemi sayinna ka nemi wane ne kowa ka sa su roƙon mu Allah roƙon mu Allah Allah ba ni ba ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ka zama roƙon shi ne aikin ka ka sa leburori da birkila da injiniyoyi da architect da wane ne domin su gina maka roƙo amma shi mutum ɗaya ne ba za roƙe ka kana tunne ka fuska to kai Allah ya tunne ta maka fuska ne da ka da shi da roƙo ka roƙe shi kowane sallah ka roƙe shi tsakiyar dare ka roƙe shi da asuba ka roƙe shi a makka ka roƙe shi a madina ka roƙe shi a duk inda ka samu kanka ya gaba tunne ta maka fuska ne ya gaba cewa ba zai baka ba kai ba roƙo kake ba kai waye dan me wani dan adam ya zo ya nemi abu ka bada masa ka kiba shi kuma ka da shi ka kula kwaura mai sura kuma ka bashi ka zage shi wallahi zunubin ka muku kudin ka ne zai zama maka zunubi zakin da kai in baka ka kira shi ka abin nan ba shi ma za ka bari gaskiya qawlun ma'rufun khairun min sadaqatin yaqwa adha kaga mutum magana mai dadi ya ji da ka damu ka ba shi sadaka ka kare ka tura masa maganganu marasa daɗi a bayan ka ba shi wannan duka ba ba so musulunci ba son wannan wannan ba halin musulmi ba ne man kana lahu fadlu zadin inji man zaka fal yahuda lamman la zaka da wa man kana lahu fadlu thawbin فليعود على من لا سب له ومن كان له فضل راكب فليعود على من لا راكب له kada da abinci ya rabu ko ba wani ya fi kalmin cin ka na yau kamar in ka mutu ba shi kenan ba kana cewa zan ajiye don gobe gobe ka mutu ba dan ya ne ya dan na ka sun mutu ba Allah ba zai rike su ba ai wannan duka mugun zato ne ga Allah kai abin kirki Allah ba ya ce wanda suna tsoron su bar a bayansu yara ƙanana marayu a bayansu ai bai ce su bar musu kuɗi ba wanda ya sallaji na eh law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan qabu alaihim falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida bai ce fadi ya tuku da hun amwalan wa buyutan wa kaza wa kaza ba ai ai fada ba fadi ya tuku Allah yaqulu qawlan sadida tsoron Allah zaka bar wa iyalanka Allah zai kiyaye su nawa gashi na muna ganin masu kuɗi sun bar iyalan su ways millions kadarwaki yau da dinan suna bara muna ganin ko ba ma gani suna zuwa wajen mu suna kallon kuɗin wai suna galwan kudin gyaran motar su yanzu sun bar miliyoyi to me da an bar musu tsoron Allah a bar musu tsoron Allah Allah zai rike su mutum ba malaya bane mu mu uban mu ya mutu ya bar mai amma bar mu da Allah ya tafi Allah ya rike mu ha ko uban ka ya ji tsoron Allah kai ma ka ji tsoron Allah in kana so ka mutu ‘ya'yanka su amfana ka ji tsoron Allah. Ba wai kuɗi ba, kuɗi ɓangar ne kuɗi. Ne kuɗi, balle ma kuɗi haram. In Allah yana son ka ya ƙone a duniya. Akwai wani yana ga mini wani fam sai ka gida. Ya ce, wata rana yana ministry finance lokacin director finance a federal ministry na Abuja. Ya ya samu ya samu kuɗi wajen miliyan biyar na dala sai ya zo gidansa a kan abin ya ce a gare ne shi ya zama birkila ya zama kafin da zama ɗaya a gare ɗaya ya nade kuɗin nan ga baki ɗaya ya ce dubu ɗari ɗari ɗari ɗari ya nade su ya nade su ya nade su ya nade su a leda ya yi rafi ya buɗe sirin ya sa don kan iyalin zama su ji ya kuma yadda sirin din na ko ko ga za ka fita ya yi kwaba sirinci kirkila ya shafa cikin daren ma ya haɗa kanki duk ya shafi kan da safe matan su suna cewa me ne ja muka ji a ɗakin wani kwakwa kai sa wallahi ni dai ban ji ba ina ji makwabta ne ni ma na ji dai na farka amma a sai shi kuɗi ya koyi miliyon biyar na dalar ya sauka ya koma wajen aiki yana sauka abuja yana zuwa gida sai kai masa telefon aka ce gidansa wuta ta kama ya ce la ilaha illallah ba dai ba ɗaki na ba haka jaye a ɗakin ka ne wutar ka ta ya ce ya tashi ya hau jirgin sama wani ya zuba jirgin yana zuwa buga shi ga ɗakin sa kawai ba abin da ya tarar ba da gudu gudu tana da suka kwani ya da zafi da masa wannan kuma daga yana suka fito to Allah ya masa yana garin da kuma gabu ya koma sai aka yi masa telefon yana da tebur na ɗaukan mai tangarsa tangar ya je ban layi ya je shiga wani ƙauye a ƙasar yamurai ya samu tsohuwar yamura da mijinta ya hau kai ya kashe ya ce kyakkyar miliyan goma ya raba yake yana da open body ya zo mun talabirci a jaba aka gaya ko aka masa tarhoji ya bada ciki moto ta ita wallahi wallahi ita ne kama ciki ita kudi haraba da kyau ita tun daga ta tuba ita wallahi ko zan kwana da yiwuwa ba zan sace abu gwamnati ba a ce ba su da amfani kafin lahira ko mutum zai kira zama ita wanda shi ne wanda shi ne abin da yake faruwa in makamar waliyani kana gani ka je kana almundahana kana koye kaya kana ƙara kawo kuɗi kana menene wallahi za su talauci ba za su tafi dai a cikin jin daɗi da walwala da kake nema ba ko domin Allah domin haka Allah ya bar mu bayi masu hakuri da abin da Allah ya kaddara masu godewa abin da Allah ya ba su masu godewa da abin da Allah ya dora musu ba kin da wannan
Allah shiga fata wani.
amin
Mai tambayar yana cewa an ba shi sautin kaya ne a kan idan ya je ya siya wannan kaya a kan yana dubu goma goma. Da aka ba shi shi kuma da ya sai samu a kan dubu tara tara. Shin ya halatta ya amfani da dubu da kaya na kai?
bai bai halatta shi wanda yake shi zato yake dubu goma ba
Na'am.
zato yake dubu goma Na'am.
wanda ya bashi sako yana zaton kudin dubu goma goma ne ko ba haka ba tukuna ya bashi dubu goma goma ya ji ya samu dubu tara sai ya kawo masa da dubun sa da ɗaya Na'am.
addin amana ta ila man ta manna
Allah shiga maka mana. A mai tambayar ne na cewa a mahaifinsu ya rasu ne shi kuma Allah ya kafa
yana da wadata. Ya ce zai yi ya bar gadon sama a kallonsa a haɗa musu kamar haka.
eh ai ba dole bane ga da ya dauka Na'am.
zai ya bari hakkin sa ne Na'am.
eh zai ya ce kula ba ban da ne Na'am. Allah shi ya mutu wani. Mai tambayar yana cewa shi ne ya samu matan aure sai a haka sai aka ce masa ya fito ba ita kuma ba saboda ce su kuma iyayen suka ce san ba zai yi ba sai dai a mutu ba wani shawara ne ma da zai bashi eh shawara zan ba shi guda biyu ne shawara ɗaya in ya auri bazaura ya yi sunan mai in ya auri budurwa ya yi amfani da shawarar mai auren bazaura sunan maki ne na'am
auren budurwa kuma shawarar ma'aiki ne na'am saboda ma'aiki kamar yadda ya zo hadisi jabir ibn abdullahi ya ma'aiki ya ganshi da lalle a hannu da kafa saboda al'adar larabawa kamar da nan hausawa shi ne al'adar su ana sa yaro lalle da shi ake gane yaro ya yi aure wannan al'adar ne larabawa ma su hausawa suka ɗauka kamar nan muna cewa kaulule din nan larabawa yaro inda bai taɓa aure ba to za a gan shi randa ya yi aure kafansa da hannayensa ya yi kunshi da lalle ya ga jami'in ya ce ah kai aure ne ya ce eh ya ce ka aure ba zaura ko kuma bikira budurwa ya ce ba zaura na aura ya ce hannata wacce bikira tuda'ibu ha wa tuda'ibu ya ce ina ma da ka aure budurwa ku ta wasan amma ya ce wani ba zaura abun wasan wani ne ai ba ta saba da wasan ka ba ai wasan wani ne yawan an kawai ba zaura ai wasan wani ne kuma ka sani daman kawai ba zaura abu uku ne ba ba zauri mata uku iri uku ne wannan malamai sun tabbatar masu hikima akwai matar da komin ta naka ne akwai matar da rabin ta ma'ana rabin soyayyar ta naka akwai matar da baka da komi a soyayyar kawai da kuna ka aure ta da kun zauna in ka aure budurwa soyayyar ta duk na ta ke ita ba ta san kowa ba sai kai in ka aure ba zaunar da bata haihu ba za ta raba soyayya ta biyu ɗaya ta ba mijinta na bari ɗaya ta ba ta in ka aure ba zaunar da ta haihu za ta raba soyayya ta biyu ɗaya ta ba mijinta na bari ɗaya ta ba wa ƴaƴanta kai kawai kana na farko eh kawai da ka layi kikin ne kai eh bata sai ina za ta san kanka bane kan da ne ta aure ta san kuna zaune ta tsaye Ka zama nan, wai kuma ba hali ya yi ba, kai ɗin da ka isa ka zama mijinta. Ka fahimta ko? To da wannan wannan saurayi na bashi shawara duka biyu. Duk wanda zai ɗauka ya ɗauka. In ya auri ba zaura sunan ma'aiki ya yi. In ya auri budurwa shawarar ma'aiki ya ɗauka.
Allah shi gafarta mana. Amin. Mai tambayar yana cewa akwai wani abu da suke shi ne za su ba wa mutum naira dubu bakwai bakwai a kan masara shekara mai zuwa idan aka yi noma za a basu wannan babban goma a kan naira dubu bakwai bakwai shin wannan a cinikin da abin da suke cinikin
Dubu bakwai bakwai na me?
ma'ana mutum ne zai yi noman masara sai ya karɓi da dubu bakwai a wajen mutum idan shekara mai zuwa sai ya ba shi masara dubu bakwai wato kowane rubutu aka naira dubu bakwai ko zai bace.
Ya karbi dubu saba'in kenan.
Na ma'ana shi ne masara nan yana kan naira dubu bakwai zai bashi a kai. To idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa shi wancan manomi zai bashi kuɗi zai yi noma sai ya bashi masara.
Oh zai ba shi kuɗi. Bai usalam yake yi.
Na'am. Na'am.
Ya jais bai usalam.
Na'am.
Ya yi ganda. Ya yi ganda.
Na'am. Sai- Za a yi bayani ma.
Na'am. sai- Bai ana kiran shi bai usalam.
Na'am. Wani ɗan uwa yana neman addu'a.
Yana ne Sa shi addu'a. Wani ɗan uwa yana neman addu'a. Yana so.
ya kawo karin alkalami. manzala ne mana ba khairu ma fasum alayhi ajra kitab Allah Na'am.
mafi inganta wanda kuka karbi lada kai littafin Allah to da mun karanta ayatul kursi littafin Allah ne Na'am.
mun karanta da kai jakun fa Na'am.
eh mun karanta fatiha fa ko salati muka yi littafin Allah ne inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Na'am.
ko ba ka bane ba kullun yazo ya ce yana roƙon abin nan wannan mutumin Afirka shi yasa muke talaucewa hakuri yana ji to za a yi masa tunda ya zama al'adar mu to mu da shi duka musaniya a cikin wannan kwanaki goma Allah ya dace da mu Allah ya karbi addu'o'in mu Allah ya sanya mana albarka Allah wanda suka gabace mu ya yafe musu Allah wanda mu da muka saura ya ja kwanan mu kuma kwana ya kare mu mutu a ino a a- a imani ya faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim آمين. اللهم آمين. آمين.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. amin